إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dukkan dangin yabo da godiya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala muna gode masa muna neman taimakonsa da agajinsa muna neman Allah ya tsare mu da sharrin kawukanmu muna neman ya kare mu da munanan ayyukanmu wanda duk Allah ya shirya da shi ba wanda ya isa ya batar da shi wanda Allah ya batar da shi kuma ba wanda ya isa ya shirya da shi ina shaidawa babu abu mauta da cancanta da dacewa sai Allah shi shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma ina shaidawa annan Muhammadu bawan Allah ne ko manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan haka ya ku yan uwana musulmi ku sani cewa addinin musulunci addini ne da ya zo da kulawa da rayuwar ɗan adam samansa da ƙasansa gefensa da hauninsa addinin musulunci addini ne da ya zo ya yi takilin ya yi kiyarin ya lura da matsaloli na ɗan adam ya warkar da su addinin musulunci addini ne da ya yi bayani akan cututtukan da ke damun ɗan adam da yadda ake warware su saboda shi addini ne na karamci addini ne na mutunci addini ne da ya darasta dan adam ya kimanta shi bincike ya tabbatar babu wani addinin da ya darasta dan adam ya kimanta shi irin addinin musulunci ba yi wannan addinin ba babu wani tsari da ya kula da rayuwar dan adam da mai kuɗi da talaka irin addinin musulunci ba yi wannan addinin ba ba yi wannan tsarin ba sai dai musulmi su jahilci wannan ko kuma kafirai makiya Allah su jahilci haka su zagi musulunci da wannan amma wallahi ba addinin da ya kula da rayuwar dan adam da cinsa da shansa da wurin zamansa da rayuwar iyalinsa da 'ya'yansa da abokanansa da makotansa da yaudinsa da gobensa mansa da yajinsa wallahi irin addinin musulunci alhamdulillah addini ne na karamci addini ne da ya fitar da dan adam daga bagin ciki da bacin rai shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin yadda ya bi hanyoyin da ya bi wajen kula da dan adam da ya zo Madina ya ga irin halin da musulmi suke rayuwa sai Allah ya saukar masa da wajibcin zakka bayani akan wajibcin mai hali ya cire wani haƙƙi na Allah a duk shekara a bawa talakawa don a yi kiyarin ɗinsu don a kula da rayuwarsu a shekara sau ɗaya za ka ba su bayarwa dole mai awaki ya cire ya bayar mai gona ya cire ya bayar mai murza kuɗi wuri da wuri dinari da dinari azurfa da azurfa ya cire ya bayar mai hatsi mai noma shi ma ya cire ya bayar kowa an faɗi ka san abin da zai bayar na hakkin Allah na zaka idan manoma sun cire hakkin Allah a cikin abin da fa suka noma zakkar manomi abin da zai cire ya bayar idan da ruwan sama ne zai kasa amfaninsa kashi goma ya ba da kashi ɗaya shine al'ushir kashi goma ya rike tara ya ba wa talaka ɗaya duba yadda aka tausaya wa shi kansa mai kudin aka kula da shi ba a tsananta masa ba duba yadda shi kansa talaka din aka ba shi farin ciki ko da bai je gona ba amma akwai wanda zai ɗauko ya ba shi mai dabbobi akwai wanda sai ya kai arba'in zai cire ɗaya akwai inda sai ya kai ɗari ma da ashirin ka cire biyu duk yawan dabbobinka zakar shanu daban zakar raƙumi daban raƙumi idan kana da guda biyar ba za ka ba da raƙumi ɗaya ba sai ka ba da ɗan akuya duba dan Allah saboda kar ma a sa maka ciwon kana da raƙumi biyar an ce ka ba da ɗaya akwai inda mai saniya zai cire rago ko tunkiya ya bayar wanda yake murza kuɗi duk yawan kudinka na duniya gaba daya kashi arba'in za ka kanar saboda Allah ya san zuciyar dan adam da son kuɗi ruwan kuɗi mai muqamatul hariri yace ka annama minal qulubi nukratuhu kai ka ce lokacin da Allah ya zo yin kuɗi wato da sinadarin zuciyar dan adam aka ɗauko aka cakuda aka yi kuɗi saboda bala'in yadda dan adam yake son kuɗi to sai Allah ya duba wannan saboda ya san baka son cire kuɗi dan adam akan bukatar kansa da kansa fa baya so ya cire kuɗi in ya cire sai ya tsaya yayi lissafi to sai aka ce sai ka kasa kashi 40 ka bawa talaka ka bawa Allah daya mai miliyan 40 zakkarsa miliyan 1 tal ka duba yadda musulunci ya kula da wannan kaga wannan shine zai taimaka shi mai kudin da yake rayuwa a cikin talakawa ko dai kudinsa na hatsi ko na noma ko na kiwo attajiri ne ta hanyar kiwo ko attajiri ne ta hanyar masana'antu ko attajiri ne ta hanyar juya kudi manya-manyan shaguna da kantuna da kadarori to zai zauna lafiya da talakan da yake rayuwa a tare da shi saboda duk shekara yana zaren wani abu ya dauka ya bashi malamai suka ce bayar da zakka yana daga cikin abin da yake fitar da gaba da kiyayya tsakanin talaka da mai hali sannan kuma bayar da zakka yana daga cikin abin da yake samar da security a cikin mutane mai ba da zakka talakawan da yake ba da zakka su ne security dukiyarsa inda za a zo za a cuce shi za a zalunce shi za a yi mai ta'addanci za su fito su ba da rayuwarsu don su kare mai dukiyarsa da duk shekara yana tsakura musu rabansu to idan kun lura ta wani bangare kenan addinin musulunci bai yadda ba muna zaune mai hali ya rayu ya ji daɗi ɗari bisa ɗari talaka kuma ya sha wahala ɗari bisa ɗari na'am haka Allah ya rubuta da aka zo bayar da dukiya ba ƙarfinka ne baka ba ba wayanka ne baka ba Allah ne ya zaɓe ka kurin akwai wanda ya fi ka tsoron Allah ya fi ka kusa da Allah amma wallahi malam Allah bai bashi kudin ba kai watakila sallah asubahi ma baka tashi wani ma ko wankan janaba bai damu da shi ba amma ana ta tara mai kudi wani kuma ko ladanin unguwarsu baya riga shi zuwa masallaci amma kuma shine talaka lamba daya haka Allah ya ga dama wani saukar Qur'ani yake duk wata yana da wuridinsa da yake sauke Qur'ani sau kaza wani kuma wallahi rabansa da ya bude qur'ani daga ramadan sai ramadana amma Allah ya tara mai dukiya wancan din da ya bi Allah kuma haka Allah ya ga dama ya tsara ya bashi a cikin talauci ya je ya mika hannu a bashi kai kuma da baka bin sa din haka Allah ya ga dama ya baka amma aka ce ka taimaki gajiyayye yana cikin jarrabawa da Allah zai wa mutum ya tara masa dukiya da arziki liyanzura kaifa ta'malun dan ya ga ya za ku yi shin za ka cire hakin Allah ko ba za ka cire ba kenan addinin musulunci ya lura da kyautata wa rayuwar ɗan adam da haka mai kuɗin da yake zaune da talaka akwai hakkin talaka a tattare da shi na ya cire wani abu na dole a shekara sai ya bayar wannan rabo Allah ne ya raba da kanshi ya ce a bayar ko kana son mutum ko baka son mutum ko kana gaba da shi ko baka gaba da shi idan shekara ta yi cire hakkin Allah ka bayar kuma duk lokacin da shekara ta yi automatically wannan kudin zakka ba fa kudin ka bane duk wanda shekara ta yi bai cire wannan zakkar ya bayar ba ya ci gaba da cin wannan kudin to kamar yana cin kudin wani ne kamar yana cin haram ne Allah ya san iyaka san da ya kamata ka cire na hakkin Allah amma baka bayar ba to a kiyama za a lissafa maka cikin kudaden haram din da ka ci zakkar da ka rike ka ika bawa talakawa hakkin su suna kuka suna kallon ka ka canja mota mai tsada ka shiga gida mai kyau ka ci abin da ba sa iya ci ka sa musu katon inji a anguwa ya hana su bacci ka bunke su da hayaki su ta kamuwa da ciwon asama da larurorin rayuwa kuma ka zo tsakiyar su kana zaune don ka samu security inda ba don talaka yana da amfani ba ai da sai ka je daji sai ka gina gidanka da kai sai kai ka dauki masu gadi da bindigogi suna gadin gidanka ashe talaka yana da amfani tunda aka yi gida a cikin inda yake dama da kai mutane gaba da kai mutane sai ka ji mutum yana ce alhamdulillah na samu unguwa mai security da mutane in wani ya je wajen gari ya gina gida sai a ce kaga ya je wajen gari kai ka dawo kanka ya za ka je ka tare inda ba kowa ashe kowa din yana da amfani to me yasa baka ba shakin Allah in shekara ta da haka addinin musulunci addini ne da ya kula da ainihin taimakon dan adam shi yasa manzon Allah a zaman sa a Madina ya gaya wa mutane cewa zakka fa farilla ne dole ne kuma yayi bayanin muhimmancin zakka kuma ya gaya musu cewa ita zakka duk wani musulmi ya kamata ya sani cewa musulunci fa baya zama da gindinsa in ba zakka duk wanda yake da kuɗi baya ba da zakato musuluncinsa ɗingirere ne ya yake ba yadda za a yi gini ya tsaya in babu filas ba a modai da ka addininka ba zai zauna ba in baka cire hakkin Allah na zakka manzo Allah ya kwadaitar ce a biya a bayar kuma ya tsoratar da hadisai masu tarin yawa cewa duk wanda ya ki ya ba da zakka zai gamu da masifa zai gamu da bala'i da uslubai kala-kala daban-daban yana daga cikin abin da zai bara zai baka dadi a harkar musulunci shine kaga inda musulunci ya lura da harkar wato wato poverty elevation kawar da talauci rage talauci rage zafin talauci a cikin al'umma yau duniya tana ta yaƙi ya za ta rage yawan talauci to addinin musulunci shine ya fara kawo yaya za a yi total elimination na poverty a cikin al'umma ta hanyar bawa talaka zakka duk shekara a bashi duk shekara a bashi mai karfi in Allah ya sa da za a zo shekara biyu uku shi ma ya dawo shine yake bayarwa a hankali hankali sai a rage yawan talakawa sai kaga ana rayuwa mai daɗi sai kaga an samu karancin masu tsare hanya suna fashi da makami saboda masu kuɗi suna ba da zakka sai kaga an samu karancin masu shaye-shaye a cikin anguwa saboda samari sun samu sana'a sun karbi kuɗin zakka sun bude sana'a wani ya bude shagonsa yana cajin waya wani ya bude shagonsa yana sai da sweet milo wani ya bude shagonsa da aka bashi zakka yana yanka lemo wani rake yake yankawa wata ta bude tana sai da awara wata tana sai da kosai sai kaga kowa yana da aikin da zai saboda me masu kudin da suke kewaye da su suna rarraba musu kuma suna kula suna yin sana'o'i an inganta musu rayuwa da ba su sana'o'i da abin da za su yi sana'a ashe bayar da zakka yana taimakawa a samu zaman lafiya a cikin al'ummar musulmi bayan wannan bincike ya tabbatar da cewa addinin musulunci ya lura da situation na talakawa halin rayuwar da suke ciki ta sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ikon Allah da kaddarawa su aka mai da zakkar ma rukuni ne cikin rukunan musulunci ba za ma a karba addinin naka ba in baka ba da zakka wal iyazu billah sannan kuma dangane da economy na kasa gaba daya tattalin arzikin kasa ko ɗaiɗaikun mutane ko kamfanoni bayar da zakka da karban zakka tara zakka a cikin al'umma yana ƙara inganta tattalin arzikin al'umma yana ƙara inganta tattalin arzikin gwamnati da sauran al'amura da tsare-tsare na economy da ake yi da harkar kasuwanci da hada-hadar kuɗi da juya su ku sani cewa zakka tana tsarkake dukiya daga datti da ƙazanta duk wanda ya bayar da zakka kamar ya wanke dukiyarsa ne daga dauɗa da kazanta zakka tana kore bala'i tana kore asara tana kore da na sani idan mutum baya ba da zakka to ya shirya asarar da zai iya fuskanta a wannan shekara ko shekaru masu zuwa kar ka zargi kowa ka zargi kanka da yawa wasu mutane suna ganin abubuwa suna faruwa amma ba su iya gane me sababi ba kaga mutum Allah ya bashi dukiya iya gani wani ma ya ce shi bai ma san me ya mallaka ba amma wallahi bai san da zai iya tuna yaushe ya dauki hakkin Allah ya bayar ba kuma baya bayarwa mutum yana nan yana cikin harka yana da kudin sa sai ya loda trailer sa da kaya ya kai na miliyan 200 sai ta je za ta hawa hawan mambila sai ta fada gaba ɗaya a nemi direban a rasa a nemi motar a rasa in ta ƙara su sauka sai ta kama da wuta ba taya ba wilin taya ba karfan mota ba kayan ciki idan kayan ba nasa bane dako ya dako kuma ya biya asara kaga ya iya biya hakkin Allah da bai wuce miliyan kaza ba yanzu yayi a lokaci daya a yan seconds da mintuna yayi asarar sama da miliyan 200 ko kaga Allah ya jarabu mutane da shegiyar gobara mai tashin hankali a kasuwanni malam gobara ta zo ta ci kuɗi ya fi miliyan 100 biliyan kaza kuma a bincika a ga wai gobarar nan daga ina take wallahi akwai gobarar da take tashi ba wutan nefa ma in ma a ce wai dan wutan nefa ta dawo ne to ba nefar ma kawai da daddare sai dai mutane suna kwance karfe uku kaga alhaji biloniya ya fito daga shi sai gajeren wando da doguwar rigarsa na bacci wai ya zo zai kashe gobarar shagonsa sai ga abin ya fi ƙarfi wani alhaji aka ce gobara ta kama ta kama mai kudi ne a tajiri ya ga kudinsa ya ga sif ɗinsa ya ga jarinsa ya ga arzikinsa yana cin wuta kawai mutumin nan sai fara shi kuma Allah mai aka masa haka shi kuma Allah mai muka masa wannan wani irin abu ne haka wannan mai muka yi ne aka turo mana wannan gobara kaga zai zo ya ridda bai sani ba wai shi Allah shi kuma mai aka masa ya dora mutane wannan asara ne mala a gaban mutane mutane sai dai suna inna lillahi suna juyawa wani kuma baya iya jurewa yana goyon bayan abin da aka faɗa Allah yakan jeho gobara a manya manyan kasuwanni ba don wani abu ba saboda laifin wasu daga cikin 'yan kasuwa da suka rike hakkin Allah ba sa biyan zakka wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa Allah ya ce ku kiyaye fitinar da za ta sauka ba wanda yayi zalunci kadai za ta shafa ba idza jaa albala'u ya ummu salih wa talih in bala'i yazo sai ya game da mutumin kirki da mutumin banza makotaka da mutumin banza sai ya sa bala'in da aka dora masa kai ma ya shafe ka daga cikin bala'in da rashin zakka rashin ba da zakka yake jawowa kenan gobara da hasara da kuma ainihin wato karyewar yanayin kasuwanci da ci baya kaga ba ana tafiya haka kawai ba sababi sai ga harkar ta tsaya ba ta tafiya wallahi Allah ne ya fushi ya gaba a bada hakkin sai ya canja abin ya juya akalar sai kaga wani wallahi ya zo mai karamar sana'a yanzu shine kasuwar take tafiya a wajensa yan kasuwa ku yi wa kanku adalci yan kasuwa ku rinka mitin ku gaya wa kanku gaskiya duk wanda ya san akwai hakkin Allah a kansa ya yi ƙoƙari ya cire hakkin Allah ya huta don ya saukar da albarka a kasuwarsa ya saukar da albarka a rayuwarsa ya saukar da albarka a iyalinsa kuma kada ya jawo bala'i wa makocinsa da shi yana cire hakkin Allah amma kai rashin cire hakkin Allah sai ya cutar da makocinka manzo Allah ya ce ku taimaki dan uwanku azzalimi ko wanda aka zalunta unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka azzalimi ko wanda aka zalunta suka ce yaya za mu taimaki azzalimi aka ce ka rike hannunsa ka hana shi je zalunci da haka ya kamata yan uwa sani cewa daga cikin manufofi na farlanta bayar da zakka akwai tsarkake dukiya daga asara tsarkake dukiya daga ainihin wato kazanta da datti shi sa manzon Allah ya ce da zakka din ausahun nas ne ko sadaka da ake bayarwa da abin da zaka cire ka bayar annabi Allah ya kaddara masa shi da ahlul baitinsa sadaka dai ba sa ci aka ce me yasa yace datti ne ai dattin dukiyar ne ai in ka share ka share ka share abin da yake saman shine zakkan shine zaka bayar shari'a ta ce cire dattin daga cikin dukiyarka dattin wani dadin wani ga misali ba sai an ja maka aya ko hadisi ba yanzu akuya za ta yi kashi ta zubar da shi ta yi fitsari ta zubar da shi ita a wajenta datti ne amma kai kuma yanzu kuɗi kake sawa ka sai kashin akuya saniya za ta yi kashi ta zubar da shi ta kyamace shi kai kuma za ka je ka tattare wannan kashin shanin ka kai shi kasuwa ka sayar ko ka zuba a gonarka ya zama ka alheri na'am kai ma mai kuɗi wannan zakkar dattin dukiyarka ne aka tattare aka tattare kai a wajenka datti ne Allah ya haramta maka ci dan wannan dattin in ka ci zai cutar da kai amma kuma a wani a gurin wani kuma tsarki ne sai ka kwashe wannan dattin ha sai ka ba wani shi sai ya ci sai ya ji daɗi kamar yanzu dusa ne ai mu idan zamu daka masara ko zamu daka kaza sai mu cire dusar saboda dusar ba za ta yi mana daɗi ba ba za mu ji daɗin ta ba amma in muka cire dusar muka ba dabbobin mu su kuma shine zai ba su kiba da lafiya haka abin yake haka Allah ya lissafa al'amarin da haka ku cire hakkin Allah ku cire kazantar da ke cikin dukiyarku ku bayar dan wasu su amfana kuma ku samu albarka yana maganin ba da zaka yana maganin rowa a cikin al'umma ba da zaka yana sa yana cirewa mutum bala'in shegen son kuɗi da kuma masifar sai na tara kuɗi ko na haram ko na ainihin halal sannan kuma an ce a cire zakka ne saboda duk wani kasuwanci da ka sani ana samun kuskure a ciki kamar yaya duk ƙoƙarinka ka bi Allah duk kokarin ka kai gaskiya wallahi sai an samu rashin gaskiya watakila wani ya zo a yi masa mummunan lissafi a cuce shi kayan miliyan biyar ne aka bashi aka buga kalkuleta aka yi kuskure aka rubuta mai miliyan 5,170 sai daga baya an zo lissafi aka samu wancan alhajin fa an cuce shi a ina yake a kamaru yake ba san ba san ina yake ba ya za ka yi ka biya wannan kuɗin ba ka da yadda za ka yi to yana daga cikin abin da zai maka amfani in kana cire zakka to kana tsarkake wannan kazantar ko a kiyama an je sai Allah ya biya masa hakkinsa saboda ya san ba da gangan kai ba ana samun kuskure na haram a yi mu'amala da riba wani lokacin ko an sani ko ba a sani ba ko ko mutum ya zo ya wata mu'amala yaronka baka sani ba ya taimaka mu'amala ta haram a kasuwancinka yanzu kamar ku 'yan kasuwar man gyaɗa Allah ya haranta a yi algushi Allah ya haranta a haɗa mummuna da kyakkyawa to ba mamaki babban alhajin ya kafa doka oga ciyaman ya kafa doka ya ce duk man gyaɗan da za a tatse masa a yi shi yadda yake normal a sa masa farashi duk wanda ya ga dama isa wanda bai ga dama ba kayansa mai kyau ne da haka yana da farashi high amma ba mamaki yaransa don neman wani abu su dauko wani abin da bai kamata ba su hada a ciki bai sani ba bai da lokacin da zai zo ya bi diddigi ya gane irin waɗannan abubuwan cire zakka yakan baka sauki a wajen Allah cewa ka sauki hakkin Allah kai ma Allah zai yafe maka abin da aka yi baka sani ba yan kurakurai da ake samu na canjin kuɗi kurakurai da ake samu na mu'amalar kuɗi watakila za ka tura masa naira miliyan ashirin da ɗari uku da talatin da biyu kaga wannan naira biyun fa wallahi ce ka biya shi a kiyama sai ka kuskure ka tura ma naira miliyan ɗari uku da talatin daidai ina naira biyun kawai sai ya gani bai ma ma magana ba kai ma baka ma kula ba ka manta kai wani transaction din cire zakka yana taimakawa ya wawwanke maka irin wannan kurakurai in ba ku gane ba yanzu an ce mu rinka yin sallar nafila in mun yi sallar farilla ko ya zo a riwaya ingantacciya cewa daga cikin amfanin yin nafila shine idan ka zo a kiyama aka zo aka auna farillarka kana da shekara hamsin ka balaga kana da shekara goma sha biyar to daga wannan ranar za a buga lissafi a ga ana bin ka sallar shekara nawa guda biyar biyar sau nawa to sai aka duba wata sallar kayi ta ba nutsuwa wata sallar kayi ta ma ba alwala ka manta wata sallar Allah bai karba ba wata kaza wata kaza sai a ga cewa sallar ka bata cika ba kuma duk wanda sallarsa bata cika ba bai shiga aljanna ba haka azumi duk wanda aka ga farillar sa Ramadan din sa iya shekarun sa akwai wanda ya tsallake ko yayi Allah bai karba ba to bai zai fa shiga aljanna ba dan ba a shiga aljanna da gibin farilla to sai Allah ya ce ku duba yana da nafila yana azumin litinin alhamis eh a duba Allah zai ce ku ɗebo masa nafilar a cike masa farillar da ta yi rauni sai a ce sallar safa ku duba mai nafila ne yana yawan yin nafilfili a gida yana yawan yin nafilfili bayan sallolin farilla kafin sallar farilla eh ya ubangiji yana yi Allah zai ce to kar ku kai shi wuta ku ɗebo masa nafilarsa ku ciccikace masa farillar da ta tauye ka ji amfanin ba da nafila to haka zakka haka haka sadaka da ake bayarwa ta dukiya ko da ka samu matsala watakila an samu kuskure a nau'in kasuwancinka an samu cutar wani kana da yara da ka ɗauka watakila kana cutar yaran nan ka sani ko baka sani ba ka shekara ashirin da yaro a lissafin ubangiji kana tauye masa hakkinsa kana cutar da shi yaron bai yi magana ba kai kuma baka farga ba ko kana sani ka danne wala Allah yan sadaka da kake bayarwa wani ya zo wuce ka bashi ashirin an nemi taimako a masallaci ka bada dubu goma an nemi taimako a makabarta ka bada kaza an nemi taimakon abinci wa marayu ka taimaka malam irin waɗannan abubuwan ne Allah zai haɗa maka sai yayi compensation ɗinka ya compensating ɗinka akan abin da kai losing shortness weakness da ka samu a cikin harkar kasuwancinka sai Allah ya taimake ka da haka in an ce a yi abu na dole musamman zakakar ku ɗauka wai dan shari'a tana kwaɗayin abin hannunku ne la wallah a'a zai maka amfani ne a karan kanka kafin ma ya je wani amfani don haka an ce a fitar da zakka saboda matsaloli da kurakurai da ake samu mu'amalatin mashbuha wa gairu salima shubuha shubuha a cikin kasuwanci mu'amala ta kuɗi da wanda ba kubutaccen tsari ba ajiyar kuɗi a bankuna na ruwa Allah baya so a yi mu'amala amma miliyan kaza ɗinka ɗari kaza miliyan dubu ɗinka tun da kake kasuwarka ba a bankin musulunci yake ba ana ta juya kudinka da kudin ruwa kana so ko ba ka so kuma gashi kana yin kasuwanci to in aka duba kana dan bada zakka kana bada sadaka sai kaga Allah ya yafe maka wannan kuskuren da kai saboda dalilin zakkar da kake bayarwa ina jin ya kamata ka fahimci cewa zakka tana da amfani a rayuwar dan adam tana cire fushi tsakanin mai kudi da talaka wallahi ba yanda za a kana ba su zakka kana taimakon su anguwa ka zo ka wuce da mota ce Allah ya isa mugu matsiyaci wannan mutumin ba alheri ba za su yi maka haka ba saboda kana taimakon su wallahi ana ba da labari akwai barayi yan fashi da makami da suka je wata unguwa za su yi operation suka ga wani zabgegen gida mai kyau suka ce bari su shiga da bindigoginsu ba wani jami'in tsaro da isa ya ja da su za su shiga ɗaya daga cikin barayin ya ce kai jama'a wannan mai gidan mai taimakon mutane ne a unguwan nan wannan mai gidan duk shekara yana ba da zaka wannan mai gidan yana ba da sadakar abinci gaskiya ba za mu shiga gidansa ba to kai da Allah me a ciki kuma kaza kaza ka suka ce wallahi ba za a shiga ba malam mutumin nan yana ji a turakarsa yana kwance ana cewa ba za a shiga gidansa ba saboda yana fidda zakka saboda yana bada kaza to ya kaga inda baya taimako watakila a kashe shi watakila a sace shi watakila a illata shi watakila watakila watakila masifu dai ga sunan masu tarin yawa malam mutum ya zo ya zauna baya taimakon mutane baya agazawa mutane baya tallafawa mutane yana nan yana cikin wannan yanayi kawai da daddare sai a hada baki da makocinsa ko wani sai a turo a zo a dauke shi dungurungum shi din a je a ce ga kana alhaji bara mu sake ka ba kai din nan mun daki kanka sai mun fidda miliyan 200 ka sa a kawo mana 200 mu sake ka in ba ka ba yanzu mu allaka ka wallahi mutum yana rawar jiki zai ce a kawo 200 akwai wanda aka kama shi ya ce malam ina ji ina gani na tattara miliyan 100 nan wallahi haka muka zuba ta a bayan a bayan mota muka kai musu ita amma wallahi zai iya yiwa akwai hakkin Allah da ake bin sa bai wuce naira dubu ɗari biyar ɗari bakwai miliyan ɗaya ba bai zai bayar ba yau gashi ya ba wasu mutane miliyan ɗari a dolar dole hanyoyin asara malam suna nan da yawa musamman yanzu da bamu da security bamu da aminci zai iya yiwa ka tara ka yi shekaru ka ƙi ka biya sai Allah ya turo wani bafulatani mutumin ƙauye wanda bai iya alifin ba'un ba bai iya abcd ba ya ɗauke ka da bindiga da tsago a fuskarsa ko hausa bai iya ba ya kira ka ya kama ka ya je ya tsare ka a daji a gindin kargo ya maka lissafin zakkar shekara ashirin ɗin nan da baka bayar ba sai ka zo ka ba da ita kuma ka kawo kuma ka tsuguna kuma ka yi godiya kuma dole ka ce Allah ce muke kuran kai daɗi haka ake gaya musu wallahi tallahi malam amma duka ba ma fahimta muna ta kuka dai muna cewa Allah ya yi mana Allah ya yi mana a'a a gaya musu kuma su dinga ba da zakka a dinga taimakon talaka aka ce sadaka maganin masifa dan Allah sata ba fansiba bace ba a ɗauke ka ba masifa ba ce ba to wanda yake so ya samu security a rayuwarsa ya rinka bayarwa ya rinka bayarwa aka ce kai koyi da annabi kana sallallahu ajwadun nas annabi ya fi kowa kyauta wa kana ajwad ma yakunu fi ramadan kyautan manzon Allah a watan ramadan malam yuti afa amal la yakshal faqra yana bada kyauta irin kyautan wanda baya jin tsoron talauci manzon Allah yana bada kyauta kamar iska haka yake barwa fa fa fa fa baya jin tsoro amma wani za ga Allah ya masa Allah ya tara masa Allah ya hada masa duk abin da ya taba kuɗi amma wallahi a Ramadan din nan ba lalle ya bada sadakar rubuhun shinkafa biyu ko uku ba amma Allah ya tara masa biliyan kaza shine motoci shine kadarori shine kamfanoni shine kaza sai gadarar tafiya umra gadarar tafiya ingila gadarar tafiya kaza ka tafi umra ka je ka ce ka je umra ka kashe miliyan kaza amma ga makocinka ne yana neman abinda zai yi buɗe baki yana bin layin ƙosai da za a bashi ƙwaya biyu da koko da za a zuba masa ƙwaya biyu makocinka ne gida da gida ga babanka nan yana cikin talauci yana cikin bukata rigar arziki da zai sa bai da ita amma ka tafi umara ka dauki matarka da kannan matarka daga nan za ku wuce ingila daga nan za ku biya dubai za ku yi kaza ba share masallaci ba kuma je ana sharar kasuwa na'am Allah ya karbi umra Allah ya bada ladan umra wannan umra da ka je kai ta daya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai dolan ta kwaya ɗaya ne a ciki duk wanda zaka je nafila ne sunna ne wannan amma taimakon talaka taimakon na kusa da kai wajibi ne idan baka je wannan umrar ba Allah ba zai kama ka dan me yasa baka je wannan umrar ba amma kuma Allah zai kama ka me yasa ka bari makocin kai kwana da yunwa fiqihun kenan abinda mutane ba sa fahimta ba sa ganewa a je umra yana da kyau Allah ya sa albarka yan umra Allah ya sa albarka Allah ya karba amma kada a manta da taimakon mutane tambayi kanka da abokinka da kuke zaune a darut tauhid tambayi kanka da abokinka da kuke zaune a Hilton tambayi abokinka da makocinka da kuke zaune a five star hotel tambayi abokinka da kuke yawo bayan kun yi umra ku tafi kaza ku tafi kaza talaka nawa kuka yayawa talauci kafin ku tafi dangin ku nawa kuka fitar daga cikin bakin ciki mutum nawa ka bawa taliya guda ɗaya da azumin nan yayi buɗe baki yayi sahur buhun dabino nawa ka saya ka bayar duka duka nawa ake sai da buhun dabino naira dubu tamanin ne da biyar guda nawa ka saya ka raba a masallatan garin ku nawa ka yi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi wa kanku hisabi kafin a yi muku hisabi ranar tashin alkiyama da haka yan uwana ku sani cewa ita wannan zakka tushe ne daga cikin tushen musulunci musulunci yana da turaku wato yana da filas guda biyar idan babu ɗaya akwai matsala shine zakka tana daga cikinsu ta uku ce ita ma da haka duk lokacin da musuluncinka ya samu matsala zakkar babu to a dingire haka yake ka san ko mota ce da take a dingire akwai hadari wata nan za ta iya kifawa to ana jiya maka tsoron me zai biyo bayanka ina fata ana fahimta ita zakka ibada ce maliya ma'ana ibada ce ta dukiya kaga sallah ibada ce badaniya kaga azumi ibada ce badaniya kaga haji ibada ce badaniya maliya akwai aikin gangan jiki akwai kuma biyan kuɗi imam abu huraira allah ƙara masa yarda ya ruwaito daga manzan allah sallallahu alaihi wa sallama manzan allah yana cewa duk wanda allah ya bashi dukiya bai bayar da wannan dukiya zakka ba bai ba da zakkata ba to za a misalta masa wani kumurcin maciji shuja akra maciji ƙato baki mai sanko da kora tun a cikin kabarinsa zai rinka faskararsa ya sare shi yana ana maluka kaf ana kanzuka kaf ana maluka kaf ana kanzuka kaf ba sai na maka fassara kaf din ba saran maciji ne nake nufi wallahi duk mutumin da ya tara dukiya bai ba da zaka ba haka annabi ya faɗa hadisi sahihi ingantacce riwayar imam bukhari maciji ne zai ta tsararka kafin a tada kiyama maciji ko garabi ne a gidanka ba zai bar kai bacci ba ballantana bakin macijin kabari wallahi da kuga ana nuna hotuna a cikin social media wai kabari da da maciji da maciji da gaske ne fa akwai macizai din annabi ne ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya manzan Allah ya karanta bayan hadisi ne ce wala yahsabanna alladina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum kada waɗanda suke yin rowa da abin da Allah ya ba su daga falala tashi kar su dauka cewa suna aikata alkhairi ne kar su dauka haka alkhairi ne bal huwa sharrun lahum Allah ya ce bari wallahi sharri ne a gare ku wallahi sai an zo an an daure ku a wutar jahannama saboda dukiyar da ka rike baka ba da hakkin Allah ba a rataye ka a makale ka sayutawwaquna bihi yawmal qiyamati walillahi mirasu samawati wal ard kuma Allah ya gama magana yace to ai ai sammai da kasai da dukiyar da ke cikin ma dinnan Allah ne shi zai gade su duk abin da ka tara wallahi zaka tafi ka bari Allah ya ruba maka asiri kai da ana hanawa a baka da ana rikewa ba a bayarwa kai a baka wani alkawari ne kuka yi da mala'ika cewa kai wani ne da sai an aka ware ka aka baka yaya Allah yana tula ma yana baka kai kuma kana ta boyewa kana riƙewa akwai hankali a ciki ko bature da ya mota sai mata salansa wata ma salansa ta biyu in ta sha ta sha ta sha sai ta fitar duk wanda yake so motar sa ta yi tafiya lami lafiya dole sai ta fitar kai ma idan ka karba ka karba sai ka kashi sai ka kashi haka a economy ma yake idan ka nemo sai kai spending in ka nemo sai kai spending babu business ba a nema a kashe a nema a kashe wannan shine kasuwa kuma wannan shine imani imamu zuhuri ya kawo mana riwaya daga abu huraira sayyidina abubakar wata rana shirya kayan fada da kayan yaƙi bayan annabi ya bar duniya aka ce ina za ka ya khalifa ya ce zan tafi yaƙi suwa za ka yaƙa ya ce wallahi wasu sun hana zakka annabi ya bar duniya sun ce ba za su ba da zakka ba umar ya ce yaya za ka yaƙi mutumin da ya ce la ilaha illallah dan bai ba da zakka ba kuma yana la ilaha illallah ai ya zama musulmi abubakar ya ce wallahi ko musulmi ne sai na yaƙi wanda ya bambanta tsakanin sallah da zakka wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati wa zakka qur'ani ce ai aqimu salata wa atu zakata aqimu salata wa atu zakka malan a kasan nan akwai masu kuɗin da sun yi karfin da wallahi ba sa cire zakka ina mai kudi ne ka tambaya ina zakkarsa karfin kuɗin su yafi karfin in yayi zakka ba za gane ba mutane suna da hiloli da dabaru da wayo akwai wanda ya tara kudin ya tara ya tara da ya buga zakkar ya ga ta kai miliyan ɗari kaza ya ce kai ya ce yara kuma da mun kudi na kaji ga wani john ga wani kafiri kaza ga wani arne kaza ga ina yan amerika suna cire zakka ne yan kaza suna cire zakka ne ba gashi suna business ɗinsu ba ya ce shi ma bai cire ba ya ƙaryata ayar ya kiya bayar wani kuma wayo yake yanzu wasu masu kuɗi abin da suke na wayo masu cire zakan wai sun cire ka san abin da suke yi idan mutum ya ga ya cire miliyan 100 ko miliyan 50 ko miliyan kaza to bai zai dauka ya ba wa talaka ba sai ya ce ai talaka dan iska ne in ka bashi kuɗi zai waye ba za a bashi ba ka san me suke yi sai mutum ya je ya siyo motocin haya tireloli sai ya ce wa direba idan ana daukan kaya daga nan zuwa Lagos ana biyan naira miliyan 1.200 to mu ta mu ka rinka dauka miliyan 1.150 wannan hamsin din ita ce zakar da haka za a zare zakar kaga motar tasa ce wai yana biyan zakka da wannan ragin da yake yi wa 'yan kasuwa wani ya ji ya sayo injin ɗiba ruwa wallahi inji na tonan bohol bohol injina motar nan sai ya je sayo ya ce a bari za mu taimaka wa mutane mutane sun ɗauka taimako yake wai yana ba da farashi mai sauki ashe kuɗin zakka ce mai kwan ya raba talaka sai je siyo motocin tona rijiya idan ana tona rijiya a 250 shi a tasa sai rinka karban 220 ko 230 ya cire wa Allah hakkinsa 20 ɗinsa ma'ana Allah ya ce ga yadda za shi kuma ya ce ga yadda zai wannan fa masu ɗan ƙoƙari ƙoƙari kenan akwai wanda wallahi malam in ya cancanta ya cire naira miliyan 50 ne in ya yi ƙoƙari malam sai ya cire miliyan 3 miliyan 2 akwai kuma wanda in ya cire zakar zai tattara ya cire ta gaba ɗaya ta fita a lissafi sai ya sa ta a durowarsa a shagonsa a ofis ɗinsa da wanda wani ya zo neman taimako fi sabilin layi masallaci suna neman taimako fi sabilin sai ce sakatare duba cikin kuɗin zakar nan ka ba su da wani ya zo kanwar uwarsa an kwantar da shi a asibiti zai mutu sai ce duba kuɗin zakar nan ciro ka je ka ba shi dubu ɗari kai ka ɗauka a cikin kuɗinsa na aljihunsa ne hakkin talakawa ne ya ɗauka ya ɓoye shekarar gaba ɗaya zai ƙare bai cire taro daga cikin kuɗinsa ba cikin kuɗin zakka ne yake ɗauka yake ba mutane wanda aka ce kuma ana yi a cire a ba wani wai wannan wai Allah ake wahila wai Allah ake yi wa dabara da wayo jama'a duk wanda ya inkarin samuwar zakka da wajibcin zakka ya zama kafiri haka Imam Nawawi ya faɗa yace matukar mutum da iliminsa ya ji wa'azi ya ji karatu ya ƙi ya bada zakka yayi inkarin ta to wannan ko shakka ba yi akan kafircinsa da haka ashe za ka iya barin musulunci ba ka sani ba zakka tana daga cikin hanyoyin da musulunci yake samun ƙarfi daular musulunci take samun ƙarfi kuma yana daga cikin tsari na kasuwanci da mu'amala da ainihin wato ƙarfafa rayuwar yau da gobe malam da zakka ana taimakon jihadi da zakka ana taimakon da'awa da yada da'awa ba mamaki ka cire zakka ka basu suka je suka siyo bus bus suna shiga suna wa'azi suna musuluntar da mutane ba mamaki ka cire zakka ka basu suka je suka taimaki marayu aka gina gidajen marayu wa fi sabilillahi ne duk ya halatta duniya an ci gaba yanzu da waɗannan abubuwa ake bayarwa ana yin zakka zakkan kamfanoni zakkan manya-manyan masu kuɗi attajirai a ɗauki nauyin marayu a ɗauki nauyin 'ya'yan talakawa su shiga university su shiga jami'a duka ana wannan gaba ɗaya ashe musulunci yana samun ƙarfi dalilin ainihin wato ciyar da zakkan nan a taimaki da'awa a taimaki masu da'awa da zakka wallahi masallaci zai iya shekara bai neman taimako ba yanzu mutum ɗaya in ya cire zakkarsa ya bawa masallacin nan wallahi sai a shekara ba a ce a zagaya ba dan ya isa a biya masu gadi ya isa a biya masu shara ya isa a maintenance na masallaci amma har yanzu masu kuɗin mu basu gane ba suna ganin cewa dai gwanda su rike mutum zai bada zakkan naira miliyan biyu miliyan uku sai ya rinka raba mutane dubu biyu dubu uku sai ga mutum ya ce kai wane jima na zo da Allah sai ka zo kun gaisa sai baka dubu biyar sai ce zakka ce dubu biyar a wannan halin da ake ciki kai da ka cire naira miliyan ka zaka ba wani dubu biyar ana so ka dan bashi mai kaurin da shi ma zai je dan yi jari ba shi ko dubu ashirin ko hamsin ko ɗari ɗaya shi ma zai iya zuwa ya jarin yalan bello zai iya zuwa ya jarin awara in mace ce zai iya zuwa ya jarin man gyaɗa mace yanzu in ka bata kwalban man gyaɗa guda uku wallahi ya ishe ta jari wallahi kwanan na akwai yarinyar da ta dame ni da waya ta ce malam ka taimaka mun malam mace ce mai 'ya'ya da wani abu na ce wai me kike so a taimaka miki da shi me kike so a baki ta ce wallahi malam taimako nake so gawayi nake so rinka sayarwa wallahi na ɗauka za ta nemi wani kuɗi mai yawa har gaba na ya tsara na ce nawa ke so ta ce malam dubu uku da ɗari biyar ta isa na ce dubu uku da ɗari biyar ta ce wallahi malam ta isa ne zan ce buhun gawayi a ciki zan samu ɗan abin da zan ɗan ci riba kaza kaza ka duba ashe akwai talakan da zaka bashi naira dubu biyar ya zama jari a gare shi in ka kyautata niyya ka gina shi yanzu wannan wallahi wallahi ina gaya maka za ta iya waye gari nan gaba ta zama tana cire zakka da dalilin wannan ku taimaki mutane ku daina rowa ka bayar kar ka ji tsoron talauci ash-shaytan ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fasha wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla ina amfani da wannan dama ina jajantawa al'ummar wannan kasuwa babbar kasuwa a Najeriya babbar kasuwa a Afirka babbar kasuwa a duniya da dole a sata a lissafi matukar za a yi maganar man gyada sarrafa man gyada sarrafa shinkafa a gyara ta a sata a buhu a fidda ita waje a fidda ita cikin kasashe a yada wannan kasuwa tamu kasuwar yan man gyada a garin Gombe Allah ya mata albarka ya isa shaida federal government ta san da wannan kasuwa na tabbatar akwai lokacin da mun gani a kafafen yada labarai Usman Banje shu mataimakin shugaban kasa sai da yazo hannun shagunan ku aka zagaya da shi a cikin kasuwar nan an yi ko ba yi ba shekarun baya na zo wannan kasuwa na gani ba masaka tsinke tireloli motoci harka hada hada shaguna mutane sun yi arziki wasu sun zo daga ƙauye sun yi arziki wasu daga birane sun zo sun saka hannun jari ana fitar da man gyada ko'ina a Najeriya ba inda ba a kai shi ƙasar Kamaru, ƙasar Chadi, ƙasar Nijar suna cin man gyadan da aka yi shi a wannan jiha ta Gombe a wannan kasuwa. Amma yau da na zo sai nake tambayan wanda ya dauko ni, na ce ya naga kamar rashi aka yi mutuwa aka yi, ya naga ba kowa. Ya ce wallahi tallahi malam wannan kashilas ɗin shi ya jawo mana kariyar arziki. Malam ba kuɗi, malam attajiri guda ɗaya da yake juya naira miliyan ɗari naira miliyan ɗari a kwana ɗaya wannan ƙarami ne wanda zai yi tirololi ta kawo kayan naira miliyan ɗari biyar wanda zai buga kaya na miliyan kaza yau ya wayi gari gwamnati ta kafa masa doka kwata-kwata kudin da zai iya cirewa a kawon ɗinsa naira miliyan biyar a sati don allah yaya za a yi kasuwanci ba zai kare ba tirela guda ɗaya ta gyaɗa kawai idan mutum zai je kasuwar ƙauye ya lodo tirela guda ɗaya ni dai ba ɗan kasuwa ba ne amma a iya bincike na na ji an ce takan iya kai naira miliyan ashirin da biyar da shida da bakwai da takwas tirela ɗaya ta gyaɗa ko na makamancin wannan ko ta mai ko ta me ha to yaya mutum zai zo ya wayi gari a sati iya miliyan biyar zai cire ya kasuwanci ba zai kare ba malam duk shagunan nan da yara wani yana da yaro hamsin wani yana da yaro ɗari wani yana da yaro talatin wani yana da kaza malam duk a rufe shaguna duniya ta shaida wannan yanayi da ake ciki ya taimaka wajen karya mana yan kasuwa daka muna fatan sabuwar gwamnati da za ta hau za ta sake duba wannan sha'ani da yan kasuwanmu suke cikin talauci alamar karaya ta zo wa yan kasuwanmu na najeriya me yasa ba wai tsarin ne bai da kyau ko faɗa ake da shi ba amma wayewarmu ne ta Najeriya yanzu bata kai ba yanzu duk gidan nan da nake muku magana a ƙauye kuke siya gurin mutanen ƙauye mutumin ƙauye bai yadda da transfer ba bai da ma account din bai san shi ba da haka mutum zai iya kawo gidansa trailer guda abin da yake bukata a bashi kuɗi cash to baka da shi babu kuɗin bankunan su ma suna ta rikici da central bank babu kuɗin wai ina ake so mu je don girman Allah ku bincika kasuwannin 'yan kasuwa su gaya muku irin yadda suke samun kariyar arziki malam baki sun daina shigowa saboda ba a sarrafa kaya wani babban ɗan kasuwa yake gaya mu yace malam ka ganni ina juya miliyan ɗari kaza yace wallahi yau na fi wata biyu ban ta da inji ba ina yaranka na sallame su tafi gida ba aiki me yasa ba kuɗi ina da kuɗi ya fi biliyan kaza a cikin banki amma ba zan iya cira ba wai wannan abin mai ake nema kun talauta wasu kun girmama wasu kun taimaki wasu yanzu banki daya banki daya da ake yin transfer yana cire naira hamsin ga wani analysis banki daya da in kai transfer sau daya zai cire ma hamsin sai aka yi transfer a rana daya sau miliyan daya mutum daya a cikinmu yana iya yin transfer sau ashirin talatin hamsin a rana daya da haka duk transfer da ta je to za a cire 50 naira a cire 50 naira to ka buga a rana ɗaya banki ɗaya an yi mai transfer ya cire 50 50 50 sau miliyan nawa ya ciri ba naira miliyan 50 gobe fa miliyan 50 jibi fa miliyan 50 gata fa miliyan 50 if i am right kaga anan kun karfafa bankuna kun gina su kun kashe 'yan kasuwa shi kuma dan kasuwar da yake da biliyan kaza shi kuma an ce ba zai iya cira ba a sati sai naira nawa sai naira miliyan biyar mutumin da a take yana iya ba da naira miliyan ɗari biyu ya tura a shiga ƙauye a sayo masa masara a sayo masa shinkafa ya zo ya sarrafa ya gyara ya packaging ya tada inji 24 hours ana yi ka ce ba zai ciri kuɗi ba a sati sai dai ya ciri miliyan biyar misali ba karya kasuwanci ba na rantse da Allah an kare kasuwanci ko da ni ba dan kasuwa bane ba da ilimin kasuwa amma wallahi a tambayi yan kasuwan nan dan haka abin da yake fuskantar Najeriya shine yanzu idan har sabuwar gwamnatin nan da za ta bata gyara wannan abun ba to wallahi tallahi za a ci gaba da jikawa cikin wahala za ku yawaita barayi a cikin al'umma za ku yawaita kwace a cikin al'umma za ku yawaita zubar da jini a cikin al'umma za ku yawaita jobless zaman banza a cikin al'umma dan haka muna kira a sake review wannan abun in doka ce aka sa a gyara a duba yadda za a sassauta malam duk duniya ba inda ba a mu'amala da kuɗi fa akwai abin da larura ne wallahi hatta manyan kasashen wallahi ana mu'amala da manyan kuɗaɗe to yaya za takura ta yi yawa wallahi matsin ya yi yawa malam har yanzu mutane an mai da su bayi kaga mutane a banki sai mutum ya yi awa biyar yana tsaye a layi yana jiran ya ciri dubu ashirin dubu goma da zai cira kuma kuɗinsa ne kuma wani ya kirke kudin shi kuma yana ta moriyar kudin kuma an bar talaka mai kudin yanzu wannan shine adalci yanzu wannan shine daidai wannan iya fahimta ta kenan a matsayina na dan Najeriya a matsayina wanda nake tunanin kuma nake mu'amala da yan kasuwa masu mu'amala da kudi tabbas wallahi alazimu kasuwancin Najeriya yana cikin hadari matukar ba a gyara wannan tsari ba za a karye wasu da yawa amma karye wasu al'amura sun tsaya cat kaza mutum zai je saya a kasuwar ƙauye ina ruwan mutumin ƙauye da wani transfer kaza zai ce ba ni in baka walbani walbaka walhana ni walƙememe in ji su da fada ka bani kuɗi kashi in baka babu ba zan bayar ba da haka ina jajanta muku wannan hali wallahi federal government ta turo daga kasuwar wannan misali ɗaya ne kasuwar hada-hadar kasuwanci ta afirka a jihar gombe kasuwar 'yan man gyaɗa tana neman mutuwa ku yayyafa mata ruwa ku taimake ta talakawan da suke aiki a ciki ku taimake ta yan kasuwan da suka kori talauci a wannan jiha a wannan ƙasa wallahi abun bai da daɗin gani da sai ka ga tirela ta fi ɗari a nan amma wallahi ni dai tun da na shigo wallahi ban ga guda ɗaya ba malam yara sai dai su ta bal a layi layin da baka isa ka bi da mota ba sai dai sai dai ka bi da kafa yanzu ba kowa da an rufe shaguna duk an tafi muna kira ga mai girma gwamnan gombe ka nemi taimakon Allah Allah ya baka ka roƙi Allah ya baka Allah ya sake maimaita maka ya baka dama wace gudunmuwa ka bayar wajen farfado da wannan kasuwar wani taimako kai ka kai kukansu zuwa federal government wannan misali ɗaya ne na faɗa sauran 'yan kasuwa a garuruka su ma su kai ƙara 'yan kasuwa ku je ku samu gwamna ku gokanta masa ya yi wa gwamnati magana cewa talauci fa zai cinkari wannan jiha kuma za a samu kariyar arziki yanzu haka a lissafin da suke 'yan kasuwa hasarar da aka yi daga wannan matsala har zuwa yanzu wallahi bai gazara ba a yi ba a gaza hasarar biliyan kaza ba ba wai miliyan 100 ba fa biliyan kaza aka yi hasara wannan ci gaba ne wallahi ba ci gaba ne bane an zaunar da mutane an mai da su baya saboda ra'ayin wasu da fahimtar wasu idan wani yana da ra'ayi wani shi ma yana da ra'ayi fasalu ala dhikri kuntum la ta'lamun ku tambayi masu sani idan an duba wani bangare daya to sai a duba sauran bangarorin yaya dan Najeriya zai ji daɗi me amfanin siyasa idan bata je da mutum daɗi ba me amfanin gwamnati idan bata sauƙaƙa wa talaka ba yayi rayuwa mai inganci ya ciye sha ba ba aikin yi a federal government ba aikin yi a state government ba aikin yi kaza mutane sun bude guraren kasuwancin su kuma ba su da kuɗin da za su juya su yi kasuwa haba haba haba Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya sa a ji wannan kira san Najeriya da ƙaunar Najeriya da fatan alkhairi ga Najeriya da kuma yadda da ni cewa 'yan kasuwa suna ba da gudunmawa kwarai da gaske wajen zaunar da ƙasa lafiya shi yasa muka yi wannan magana a taimaka musu dan in kasuwa ta karye wallahi mu mun karye in an kasuwa mu ba su da shi ina za mu samu abin da za mu ci mu sha in yan kasuwa mu ba su da kuɗi ina za su yi oda kaya su kawo idan yan kasuwa mu suka karye ina za a iya taimako a masallaci ina za a iya taimakon talaka ina za a iya yin kaza ina za a iya yin kaza kowa zai zama ya makale ne bai da shi daga baya mai karfi shi zai zo yayi yan fashi su yawa barayi su yawa yan ta'adda su yawa kaza kaza kaza su yawa ku yi hakuri Allah ya kara mana hakuri na san ana zafin rana kuma ina cikin azumi muna fatan wannan abu ya zama alheri a gare mu kuma Allah ya ba mu lafiya zaman lafiya muna addu'a ta musamman ga waɗanda Allah ya ba su daman su ci zaɓe ko suka ci zaɓe Allah ba su yi wa al'umma su aiki Allah sa su ji irin waɗannan koke-koke na al'umma su taimaka wa karayar da ta finkare mu a arewa ta karayar kasuwanci Allah ubangiji ya bamu alheri Allah ka zauna da mu lafiya Allah ka samu cika da imani wa qumu ila salatikum yarhamukumullah